نعم بسم الله الرحمن الرحيم نعم
الباعث الرسل إليهم لإقامة الحجة عليهم نعم الباعث الرسل ilaihim wato muna bayani akan abin da ya shafi aƙida akan abin da ya shafi wajibinmu game da haƙƙin ubangijinmu subhanahu wa ta'ala to shine malam yace yana daga cikin abin da yake wajibi ne bayin Allah su ƙudurce shi haƙiƙa Allah subhanahu wa ta'ala shi ne alba'ithun rusuli ilaihim wato wanda ya turo da manzannai ya turo da jakadin shi ilaihim zuwa ga su bayi waɗanda ake ɗora musu doka saboda waɗannan manzannai da Allah ta'ala ya turo saboda su isar musu saƙonni na Ubangiji tabaraka wa ta'ala umarni da hani narko na azaba wato da fadala ta aljanna da ni'imomi da makamantansu to Allah subhanahu wa ta'ala ya turo da waɗannan manzannai li iqamatil hujjati alaihim wato saboda ya tabbatar da hujja ya tsaye da hujja alaihim akan su waɗannan bayin nashi saboda Allah subhanahu wa ta'ala wato baya abu hakanan kasafai ba tare da dalili ba ya turo da manzannai su zamanto masu ba da albishir ga waɗanda suka yi biyayya suka yi aiki na alkhairi suka aikata abin da Allah ta'ala ya nemi da su aikata suka nisanci abin da Allah ta'ala ya yi hani game da aikata shi to za su ba su albishir da gidan aljanna sannan kuma su galgade su su tsoratar da dukkan waɗanda suka kasance suna saba wa umarni na Allah suna aikata abin da ransu ta ƙawata musu na asha da makamantansu to su tsoratar da su da gidan wuta da Allah ya kuna linnasi ala Allah hujjatun ba'da rusul Allah ta'ala yake cewa walau anna ahlaknahum bi'azabin min qabli لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى wato aya ta kusa da ƙarshe a cikin suratu ɗaha Allah ta'ala ya ce za mu ce musu walau anna a halakinahu da a ce mu mun hallakar da su hakanan bi azabin min qabl wato da azaba mu saukar da azaba kafin a turo da manzannai to laƙalu da kaji sun ce rabbana ya ubangijinmu laula arsalta ilaina rasulan dan menene ya hana ka turo mana da manzo zuwa gare mu wanda zai gaya mana saƙonninka fanattabi'a ayatika mu bi ayoyinka min qabli an nazilla wa nakhza Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa walaula an tusibahum musibatun bima qaddamat aydihim fayaqulu rabbana laula arsalta ilaina rasulan fanattabi'a ayatika wa nakuna minal mu'minin wato wannan yana daga cikin dalilai waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya sa ya turo da manzannai zuwa bayi saboda ya zamanto ya datse wata hujja a kansu babu wata hujja wanda bawa zai zo da ita a gobe kiyama ya ce Allah ba a yi min kaza ba ya tabbata a hadisi ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce wato ba wani wanda yake ba da uzuri ga wani kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake bayar da uzuri ga bayinsa. dalilin haka ya turo da manzannai zuwa gare su to ba wani a gobe kiyama wanda zai ce wa Allah Allah dakata amma bayani ba wani bayanin da zai yi wa Allah subhanahu wata'ala saboda bayanin da zai yi wa Allah tun anan duniya komai ya riga ya gabata an gane ko Allah ta'ala ya ce wa ma kunna mu'azzibina hatta na ba'atha rasula na'am
ثم كتم الرسالة والنذارة والنبوة بمحمد نبيه صلى الله عليه وسلم
thumma khatamar risala sannan kuma Allah subhanahu wa ta'ala sai ya cika manzancin shi wato ya cika saƙon shi da yake aiko da jakadin shi zuwa ga bayin shi to sai ya cika wannan manzanci wani zara sannan kuma ya cika wannan galgadi wannubuwa sannan kuma ya cika annabta binabiyihi muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wato da annabinsa annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wato ma'aiki alaihi salatu wassalam allah tabaraka wa ta'ala wato ya sa shi ne ƙarshen annabawa sannan kuma wato shi ne ƙarshen waɗanda suke ɗauke da saƙonni na Allah subhanahu wa ta'ala wanda suke zauwa da sabbin saƙonni daga wajen Allah. Ba wani annabi bayan ma'aiki alaihi salatu wassalam. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, Ma kana Muhammadun a ba a hadin min rijalikum, walakin Rasulallahi wa khataman nabiyyin. Wato ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba baban wani bane daga cikin mazajenku daga cikin 'yan uwanku ga baki daya ba wani wanda za ku ce ɗa ne ga ma'aiki alaihi salatu wassalam sai dai shi jakada ne na Allah sannan kuma shi wato cikamako ne na annabawa ya tabbata a hadithi ingatacce wanda al'imamul bukhari da al'imamun muslim wato sun rawaito shi manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake cewa matsali wa matsalul anbiya'i ka matsali qasarin uhsina bina'uhu wa turika minhu mawdi'u labinatin fa tafa bihi an-nuzar fa yata'ajjabuna min husni bina'ihi illa mawdi'a tilka labina fa kuntu ana tilka labina fa kuntu ana sadartu mawdi'a tilka labina wato wa hutima bil bunyan wa hutima bil risala aw wa hutima bin nabiyun ma'aiki alaihi salatu wassalamu yace idan ka hada kwatamkaci na da kwatamkacin annabawa wato kaman misalin wani katon gini ne aka yi shi an yi shi an kyautata shi ga baki daya duk wata bukatar da ya kamata a ce an yi wa gini to an yi wannan ginin an yi mai wannan buƙatar an ƙawata shi an mai fantir an gyara shi komai da komai kawai gurin wani bulo ɗaya ne ba a sa ba daga cikin heli in katsin kayo wannan shine kaɗai aibu la ya aibu na illa maudu a cikin labina wato ba abin da yake zamantowa aibu ne wanda mutum zai gani ya faɗa a wannan babban gini da aka yi face dai gurin wannan tubali ɗaya da ba a shigar da shi ba. Da Allah ya ce, To sai na kasance ni ne na toshe gurin wannan tubalin guda ɗaya, ya zamanto da ni ne aka cika wannan ginin, sannan kuma da ni ne aka cika annabawa. Don haka ba wani annabi wanda zai zo baya nan. To, amma ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya faɗa a cikin hadisi na Musulun. Da Allah ya ce, سيكون في آخر الزمان ثلاثون دجالون ثلاثون كذابون دجالون كلهم يدعي النبوة ولا نبي بعدي وأنا خاتم النبيين أغانيكم manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce da sannu za a samu waɗansu mutane guda talatin wanda kowane ɗaya daga cikinsu yana da'awar annabta da Allah ya ce kuma ba wani annabi bayana ni ne ƙarshen annabawa zan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce ya kunu fi akhiri zamani qaumun ya tunakun min al ahadithi antum wa aba'ukum ya kunu fi akhiri zamani qaumun ya tunakun min al ahadithi ma lam tasma'u antum wala aba'ukum fa iyyakum wa iyyahum la yudillunakum wa la yaftinunakum hadisin da yana cikin wato muqaddima ta al-Imam Muslim Allah ta'ala ya ji kansa da rahama wato waɗannan dajjaluna guda talatin wanda kowa daga cikinsu yana da awar annabta wato yana daga cikin aƙidar da ta bayyana a duniya ta watsu a duniya a wannan zamani namu wato aƙidar wato wanda suke ganin cewa akwai annabi bayan Allah bayan ma'aiki alaihi salatu wassalam akwai wani annabi wanda ana ce da shi Mirza Ahmad Hulam wato alƙadiyani wannan aƙida ce wanda take mummuna wanda a nan ƙasashenmu ba ta yaɗu sosai ba amma ta yaɗu irinsu amurka irinsu almaniya da makamantansu wannan yankin gabaki ɗaya ta yaɗu ta shiga gurare da dama a wannan ɓangaren to amma abin da ya shafi irinsu jordan allah subhanahu wa ta'ala ya kashe fitinar wannan wutar a can wato ta ragu sosai a can to akwai irin abin da ya shafi irin su musailama wanda shi ma tun a zamanin wato sahabbai ya yi da cewa shi annabi ne na Allah Allah ta'ala ya turo shi to iri-irin waɗannan mutane talatin wato annabi sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa a hadithi cewa za a samu wanda za su yi da'awar wato kulluhum yaz'umu annahu nabiyyun wato kowane ɗaya daga cikinsu yana rai cewa shi annabi ne amma kuma ba wani annabi bayana ni ne cikamakon annabawa na'am
فجعله آخر المرسلين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فجعله آخر المرسلين Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya zamanto shi ne akhiral mursalina ƙarshen manzannai shi ne ƙarshen manzannai na Allah tabaraka wa ta'ala bashiran wa naziran halin kasancewar shi shi ma'aiki alaihi salatu wassalam yana mai bayar da albishir ga waɗanda suka yi imani suka yi ayyuka na gargaru a nan duniya wato da gidan aljanna wa naziran kuma yana mai galgadi yana mai tsorataswa ga dukkan waɗanda suke saba wa Allah ta'ala suke bijire mushi ba sa yi mai ɗa'a wato da gidan wuta wa da'iyan ilallahi bi iznihi wa sirajan munira wato Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da'iyan ilallahi wato mai kiran dukkan bayi ne mai kiran dukkan wanda doka ta fara aiki ce a kansu mai kiran bayi ne mutane da aljannu ga baki ɗayansu ilallahi zuwa ga ta Allah tabaraka wa ta'ala da bauta wato Allah subhanahu wa ta'ala ya turo ma'aiki alaihi salatu wassalamu domin ya zamanto da'i nashi a duniya domin ya zamanto wato jakadan shi na ƙarshe wanda kuma shine taklifarsa tafi yawa akan sauran jakadu gabaki da wato nauyin da yake kan shi ya fi nauyin sauran da ya fi sauran nauyin da yake kan manzannin da suke kafin shi saboda ma'aiki alayhi salatu wassalamu shi da aka turo shi zuwa ga duniya ne ga baki daya aka turo shi wa bu'ithu ila nasi amma wato insuhum wa jinnuhum wato mutane aljannunsu da mutanensu wato mutane ga baki ɗayansu da kuma aljannu ga baki ɗaya Allah ta'ala ya turo ni zuwa gare su an gane ku wato cikin suratul ahqaf idan kana karantawa zaka tarar da wa id sarafna ilayka nafaran min aljinni yastami'una alquran falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallaw ila qaumihim munzirin قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم sannan kuma ga sura nan sukutun wanda aka yi ta akan suratul jinni Allah ya ce qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun min al-jinni fa qalu inna sami'na qur'anan ajaba an gane ko to Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya zamanto da'i wato mai kiran dukkan bayi ne ga baki ɗayansu zuwa ga addini na Allah bi iznihi wato da umarni na Allah wato wannan kiran ma'aiki alaihi salatu wassalamu wato yana yin shi ne da umarni na Allah sannan kuma yanda Allah ta'ala ya so da a yi wannan kira ɗin Allah ce ud'u ila sabili rabbika bil hikma wal mau'izati al hasana to da wannan ne yake yi kuma Allah ta'ala ya ce da shi qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani an gane ko waja'alahu sirajan muniran shine wa sirajan muniran sannan kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya ma'aiki alaihi salatu wassalamu fitila ne wanda ake haskakawa da shi daga duhu na jahilci zuwa ga haske na imani daga duhu wato na kafirci zuwa ga haske na imani daga duhu na jahilci zuwa ga haske na ilimi an gane ko muniran wannan fitila mai haskakawa ce wato mai yawan haske ce kamar yadda wannan aya ce a cikin suratul ahzab ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allah bi iznihi wa sirajan munira na'am
wa anzala alayhi kitabahu al-hakim wa sharaha bihi dinahu al-qawim وهدى به الصراط المستقيم وأنزل عليه كتابه الحكيم sannan kuma yana daga abin da yake wajibi ne akan mu mu kudirce shi haƙiƙa Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar da littafinsa na alƙur'ani alhakim wanda yake abin kyautatawa alaihi akan manzon shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wato wajibi ne mu yi imani cewa Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar da littafinsa wanda yake abin kyautatawa idan aka ce alhakim ma'ana almuhkam saboda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce alif lam ra kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir wato littafi ne wanda aka kyautata ayoyinsa da wajen tsari wajen jeri wajen nagarta da wajen wato balagar da suke ɗauke da shi da makamantansu an gane ko waɗansu daga cikin malamai suka ce alhakim a nan wato alhakim wa anzala alaihi kitabahu alhakim wato sai Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da littafinsa wanda yake mai hukumci tsakankanin mutane mai hukumci tsakankanin mutane ya bayyana musu gaskiya daga barna halak da haramu akan ma'aiki alaihi salatu wassalam Allah ya ce kanan nasu ummatan wahida fa ba'athallahu an-nabiyina mubashshirina wa mundhirin وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه an gane ko wato haka waɗansu daga cikin malaman da suka yi wa wannan gabar sharhi suka faɗa wato waɗansu suka ce ma'ana fa'ilun bi ma'ana muf'al ko kuma fa'ilun bi ma'ana fa'il an gane ko ko kuma fa'ilun bi ma'ana maf'ulun wannan duka in ko koma za ku gani wanda kuma kowanne yana ɗauke da ma'ana wanda take kyakkyawa wa sharaha bihi dinahu al-qawim Allah tabaraka wa ta'ala wato ya bayyana wa bayinsa addininsa wanda yake mai kyakke bihi da turowa ma'aiki alaihi salatu wassalam wato Allah tabaraka wa ta'ala ya bayyana addininsa ya yi sharhin addininsa wanda yake mai kyakke wanda yake son bayan shi su haɗu da shi suna aikata wannan addini suna ibada akan wannan addini din da shi da ma'aiki alaihi salatu wassalam da turowa ma'aiki alaihi salatu wassalam Allah ta'ala ya ce inna dina inda Allahil islam wato haƙiƙa addini wanda yake yardadde a wajen Allah wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya fi so yanda Allah ta'ala duk wanda ya haɗu da shi da wannan addinin to zai ci nasara zai samu ceto na Allah subhanahu wa ta'ala to shine addini na musulunci wanda duk wani addini wanda ba na musulunci ba idan bawa ya haɗu da Allah da shi yana aikata wannan addini din Allah ta'ala ba zai sake ta mai ba Allah ta'ala ba zai amshi ba wannan aikin da ya aikata ya yi shi a tutar babu kamar yadda Allah ta'ala ya faɗa wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin na'am wa hada bihi sirata al-mustaqim ubangiji tabaraka wa ta'ala wato ya bayyana wa bayinsa tafarki wanda yake miƙaƙƙe bihi da turowa ma'aiki alaihi salatu wassalam ma'aiki alaihi salatu wassalamu da ya turo da shi zuwa ga bayinsa to ma'aiki ya bayyana wa bayi hanya ta shirya ga wannan hanyar wanda ita ce tar idan ka bi ta za ta kai ka zuwa ga Allah waɗannan hanyoyin kuma idan kuka bi su wato za su kai ku ne zuwa ga wato kwari na hallaka zuwa ga inda shaidan yake kira zuwa gare shi wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون an gane ku na'am wa anna sa'ata atiyatu la rayba fiha wa anna allaha yab'athu man yamutu kama bada'ahum ya'uduna sannan kuma yana daga cikin abin da yake wajibi ne akan mu mu kudirce shi anna sa'ata atiyatun la raiba fiha wato haƙiƙa alƙiyama za ta zo ta babu shakka akan zawarta as-sa'a suna ne daga cikin sunaye na alƙiyama wanda a cikin alƙur'ani tana da sunaye da yawa sai in kana karantawa za ga an ce kaza an ce kaza to anan as-sa'a ana nufin alƙiyama ba ana nufin ɗan lokaci ba wanda idan aka ce kamin sa'a wato ana nufin karfe nawa yanzu ba wannan ake nufi ba an gane ko wa anna sa'ata atiyatul la raiba fiha haqiqa alqiyama za ta zo ta babu kokonto a cikin zowarta Allah ya ce wa inna sa'ata la'atiyatun fasrahi safhal jamil wato haqiqa alqiyama za ta zo ta ba makawa dole ne sai ta zo saboda a wannan alkiyama a nan ne ranar sakamako nan ne ranar cin moriyar aiki nan ne ranar hutu ga waɗanda suka yi ayyuka na gargaru nan ne ranar buguwa nan ne lokacin wato shiga cikin ta kima ta kirki a wannan rana ba irin wannan lokacin ba a nan rana lokaci ne na aiki ita duniya daru amalin ci gida ce na aiki duk wani wanda ya zo duniya wanda yake tunanin ya zo shi ne don ya huta to ya yi kuskuren fahimta duniya dama da mutum ya zo ba don ya huta ya zo ta ba laƙar halaƙunar insana fi kabadin wato mun halitta ɗan adam a cikin wahala wato ya buga can ya bugo can ya bugo can ya bugo can a kullum neman halali zai kai magariba yana nema amma in wani halalin ya zo shi da dare inda rabon shi a ciki ba zai bari bai ta zai tashi ya je shi bayan ya gajin wannan ya yi ta kokari akan ya samu wannan halalin a buga a gudu tare a tsere tare to amma alkiyama to Allah subhanahu wa ta'ala ya tanadi gidaje biyu ne a can wanda gida ɗaya Allah ta'ala ya yi shi saboda bayinsa nagari gida ɗaya kuma ya tanade shi saboda bayin shi marasa ladabi bayin shi marasa kirki na'am wa anna allaha yab'athu man yamut sannan kuma yana daga abin da yake wajibi ne akan mu mu kudirce shi haƙiƙa Allah tabaraka wa ta'ala yana tayar da dukkan waɗanda suka mutu sawa'an an shigar da su cikin kabari ko kuma a'a ba a shigar da su cikin kabari ba tunda ayat ta ce wa anna sa'ata atiyatul la raiba fiha wa adda Allah yab'athu man fil qubur Allah ta'ala yana tayar da dukkan waɗanda aka binne su a cikin kaburburra to har ma waɗanda ba a binne su ba a cikin kaburburra Allah ta'ala yana tayar da su kamar yadda hadisai ingatattu suka tabbatar da haka wato daga cikin al'ummun da suka gabata akwai wani wanda yana jin tsoron haɗuwar shi da Allah yana jin tsoron haɗuwar shi da Allah kamar me kan ya rasu yayi wasiya ga 'ya'yan shi yace idan na rasu yace gawar shi a ƙone ta idan aka ƙone ta tokar tashi tokar gawar shi in gawar shi ta koma toka a raba ta gida biyu ɗaya a je a cuɗa ta da kogi a je a zuba ta a cikin kogi ta ɓace a cikin kogi ɗaya da kuma kawai a sheƙa ta a duniya ta tafi ya ce zai iya yiwa in yi haka a manta da shi shi kenan yadda ya faɗin haka ɗiyanshi suka mishi bayan ya rasun shi kenan suka kunna mai wuta ya koma gawayi ya koma toka ga baki ɗaya suka kasa ta gida biyu in su aka ce su je su su zuba a cikin kogi waɗansu kuma aka ce ƙoƙarin da za su yi shine wani ya hausa masoro ya ɗakurma daidai ce ya watsa can wani ya can wani ya can duka dai aka rarraba ta ya ce to la'in ƙadarar lahu alayya da yi azibu ne azabar layu azibu a hadar midal alami to shi kenan sai Allah subhanahu wa ta'ala bayan ya yi hakan ɗin gabaki ɗaya Allah sai ya umarni ya ce to a tattara mun ita gabaki ɗaya ya tashi da ya tashi ya tambaye shi lima fa'alata haza menene ya sa ka umarci ɗiyanka da jikokinka da danginka in ka mutu sai haka ya ce haufuka ya rabbi tsoron haɗuwa ta da kai saboda laifuffukan da na aikata shi ne ya sa na ce a yi hakan ɗin zai iya yiwa hakan ɗin in aka yi zai zame mana sauƙi Allah ya ce to izhab faqad ghafartu laka eh tunda dai har tsoron na ne yasa kai aikata haka ka tafi na gafarta maka an gane ko hadisi ne ingantacce yana cikin Bukhari da Muslim an gane ko Hakika Allah subhanahu wa ta'ala yana tayar da dukkan waɗanda suka mutu kama bada'ahum ya'uduna ya'uduna wato suna dawowa wajen Allah ta'ala kama bada'ahum kamar yadda ya fare su wato kamar yadda ya kage halittarsu lokacin da bayi za su fito duniya ba wanda yake fitowa da jallabiya ko da kwastin ko da kaya ko da na shan iska ne kowa zir yake fitowa ko to hakanan kowa idan zai dawo zai koma zuwa ga Allah ta'ala to idan aka tashi kowa tsirara yake hakanan kowa zai tashi loba ba mai sallatu kamar yadda ba wanda yake zauwa duniya da sallatu sai ya zo duniya ne ake mai sallatu ko to hakanan a gobe kiyama kowa zai tashi ne baya da sallatu sannan kuma ba wani wanda zaka gani da takalmi a kafafuwan shi kowa jar kafa zai tafi an gane ku haka Allah subhanahu wata'ala ya faɗa a cikin alkur'ani an gane ku kama bada'ana awwala khalqin nu'idu wa adana alaina inna kunna fa'ilin wato Allah subhanahu wa ta'ala da ya saukar da wannan ayar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce ala wa inna awwala al-khalaiq yuksa yawm al-qiyamati ibrahim khalilullah ya ce farkon wanda za a fara sakawa tufafi a gobe kiyama kowa in ya tashi tsirara yake wanda za a fara rufewa a fara saka mai tufafi shine annabi ibrahim shine farkon wanda zai fara shiga cikin tufafi an gane ko sannan kuma sauran annabawa sannan kuma sauran gama gari amma kowa tumbur zai tashi an gane ko to me yasa annabi ibrahim daga cikin annabawa na allah allah subhanahu wa ta'ala wato ya kaddara shi ne farko wanda za a fara saka wa tufafi shi ma in yana daga ina yawa yawa na na
na saboda shi ne abul anbiya ku
to ai abul anbiya ya al'awwal annabi adam ne na'am annabi adam shine abul bashar ba annabawa kadai ba na'am kowa da kowa bil adama shi yasa ake ce musu yan adam ai Na'am.
kai dan adam ya guna adam ba a taba ta ya guna ibrahim ba ko na'am na'am na'am
saboda shi ne na'am kakan ma'aiki shine kakan ma'aici shi kuma annabi adam baban ma'aici ne ko ba na'am na'am na'am To wannan aje a yi nazari daga nan zuwa gobe zuwa jibi zuwa mu gama karatun littafin aƙida na'am mu gama babu matan tsikubi al'alisina wa ta'ata iduhul afida kenan sai a yi ƙoƙari a samo mana a dalilan da suka sa shine annabi ibrahim shine na farkon wanda wato allah subhanahu wa ta'ala zai fara saka mai tufafi Mm.
kamar yadda ma'aiki alaihi salatu wassalam ya faɗa Mm.
ana aisha ta ce lalle ya rasu da layi akwai rikici sai a tashi kowa ba kaya a jikin shi maza da mata a guri ɗaya lalle za a yi fitina da yawa za a ce aisha al'amuru a shaddu min amihin mahum za al'amurin ya fi ƙarfin a ce kallon al'aurar wani ya damu wani Eh, in ka ji ana cewa gide mutum ya rutsu yana kallon wani ba yana ta kan shi ba Mm.
abun bai yi zafi ba Eh, in aka ce ga kura na ta ta biyo ku
Allahu akbar to kai yanzu ba ta wani ba kake ta kai ka gudu kake sai ka shigo ka janyo kyaure ka ne karka ko ina wani burin kira insha tsulula to haka na alkiyama take alkiyama duk wani wanda yake da yake da aiki na alkhairi wato shi ma kai shi yana cikin ɗaɗɗar to ina kuma ga wanda al'amarin shi sai a hankali now
وأن الله سبحانه ضاعف لعباده المؤمنين الحسنات Malam ya ce wa annallaha subhana haƙiƙa Ubangiji tsarkakakken sarki ba a falhasanat li'ibadihil mu'minin wato yana ruɓunya yana lullumka kyawawan ayyuka wanda bayan shi mumine suka aikata a nan duniya bawa mumini idan ya aikata aiki guda ɗaya Allah subhanahu wa ta'ala zai umarci mala'ikai da su rubuta mai shi kyakkyawa goma. Man ja bil hassana, ban ja bil hassanati falahu ashiru amsaliha. Wato dukkan wanda ya zo da kyakkyawa ɗaya yana da kwai goma tamkarta. An gane ku? To sannan kuma a gobe kiyama wannan gomar ɗaya da ka aikata aka baka goma. To a cikin wannan gomar kowace ɗaya ita ma zalinka ta sau goma. zai zama to kyakkyawa ɗaya za ka tashi da lada ɗari an gane ku to amma duk da haka za a samu wanda kyakkyawarsu da mummunansu ta yi daidai mummuna idan bawa ya aikata ta mummuna ɗaya ake rubuta ta Mm.
kyakkyawa idan ya aikata a gami ɗaya ma goma za a haifar mai ita in ya zama to ya yi ta da ikhlasi ya yi aiki mai kyau har ɗari bakwai za a kai mai kyakkyawa ɗaya lakan ya aikata ta ya samu lada ɗari bakwai ga mummuna sai ya aikata mummuna ɗaya ɗaya sau ɗari bakwai dogon suke da ka- kunnen doki da wannan kyakkyawa ɗaya to amma za a ga wani daga cikin muminai a gobe kiyama saboda a nan duniya ya yi taba bakere ya cuci wannan ya zagi wannan ya hantari wancan ya yi raɗar wancan to ga baki ɗaya aka zo a gobe kiyama to kai wani so kake yanzu ka rama zagin da ya muka ce a ya ubangiji sallar shi ta kwana uku kawai nake so saboda aiki na na ga ya dan wannan a dan kara mun jari ce to shi kenan ya kaɗo ki ya yi diba ya ajiye idan shi ya tsaya ya nutsu ya gani ta wani kwanaki ta hin- ta- ta- ta hi cika a kwashi fayuta kada zalama haza wa kazafa haza wa akala mala haza fayuda haza min hasanati wa haza min hasanati wa haza min hasanati فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من سيئات wato sahibihi sahibihi fa ulqiya alaihi thumma ulqiya fi nar haka manzo Allah ya faɗa wato wannan shine al-muflis wanda zai zo ranar tashi alkiyama sallar shi tak ta cika azumin shi tak ya cika zakar shi tak ta cika komai yayi daidai to amma kuma daga share daya bai daina cin zali ba shine yayi da wannan yawa wannan gazafi shi yasa aka ya karyawa na darajar shi a gurin suwa ne ya zubda mishi darajar shi ya ce mishi mazinaci ne shi kuma ashe bai taba yin zina ba kawai saboda ya sare mishi ne kafa to kowanne sai Allah subhanahu wa ta'ala ya bayani Allah ba a zalimin sarki ba na'am
وصفها لهم بالتوبة عن كبائر السيئات Mm, wasafa lahum bitawbati an kaba'ir sayyi'at wato Allah tabaraka wa ta'ala yana yi wa bayinsa yafiya yana yafe musu an kaba'ir sayyi'ati dangane da mun- da miyagun ayyuka wanda suka aikata manya-manya dangane da manya-manyan laifuffuka da suka aikata to Allah yana yafe musu bitawbati idan suka tuba na'am
وغفر لهم الصغائر باجتناب الكبائر wa ghafara lahumus sagha'ir kuma Allah tabaraka wa ta'ala yana gafurtawa bayan shi muminai wato kananan laifuffuka da suke aikatawa bijtinabil kaba'ir saboda sun ne manya sun ne sanci manya manyan laifuffuka an gane ko menene bambanci tsakankanin kabira da saghira a bangaren laifi idan aka ce maka wannan kabiratun ne minal kaba'ir wato wannan laifin babba ne daga cikin manyan-manyan laifuffuka a ce kuma wannan saghirun ne minas sagha'ir karamin laifi ne daga cikin wato ƙananan laifuffuka akwai alhaddul fasil bainal kabirati was saghira ko kuma babu Hmm? Allah da ya ce in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilukum madkhalan karima aw mudkhalan karima na'am menene bambancin a farq da yake tsakankanin haddul kabira wa sagira wajen laifi Mm? na'am ana da ko ba gane ba
tsakanin eh, ƙaramin laifi da babban laifi yawwa mm.
bambancin su yawwa kamar wanne ne babban laifi in aka ce babban laifi eh shirka e wai kama wanda kabira ai ba ɗaya ba ce shirka laifi ne babba ita ce babbar suma a ciki
akwai shan giya e wannan dukkan su suna daga cikin kabira to amma menene alhaddul fasil kawai wanda in ka ce in kaza ya afku shikenan wannan shine kabira in aka samu kaza ko ba a samu kaza ba wannan shine sagira kowane irin laifi ne ba sai ka zano su ba saboda suna da yawa waɗansu sun kai kabira saba'in an gane ko irin su a kamar cikin littafin alkaba'ir an gane ko na al'imamu zabi da ga ya zano su suna da yawa to da haka ba zanowar ba aka ce aka yi cikin minti ɗaya ka kawo dalilin da yasa ake cewa aiki kabira ne kawai cikin minti ɗaya ka kawo dalilin da yasa ake cewa aiki sagira ne an gane ko saboda zane-zane wani lokaci sai ka kare zanowar ma wani abun zai zo maka bayan an gama karatu na'am na'am na'am
kai alkabira kabira Mm.
wanda zai iya halakar da kai wanda zai iya halakar da bawa na'am shine alkabira as-sagira fa na'am
asagira na'am na'am shine shi kuma wanda bai isa bai halakar da kai ko a takaice dai kenan mafhumul mukhalafa shine alkabira wanda zai halakar da kai man yuhliku sahibahu wa saghira alladhi la yuhliku sahibahu haka ne ko ha
yana da na'am wanda Allah zai gafarta masa kashi ko da baka tuba ba da kanka asagira eh amma an nisanci babban ko na'am
to ya ne za a gane na'am La ilaha illallah. na'am mu je mu karatu to daga baya an warware matsalan nan waje alaman lam ya tubu min alkaba'iri sa'ira ila mashi'atihi wato dukkan wanda bai tuba ba daga cikin manya-manyan laifuffuka da yake aikatawa to Allah subhanahu wa ta'ala yana sanya shi sa'irin ila mashi'atihi yana mai komawa ne zuwa ga mashi'ar Allah ta'ala Allah ta'ala yanda ya so zai yi da shi wannan ba za ka yi hukunci a kan shi ba an gane ko a halin kaba'ir bayan wuta ba ne an gane ko ko da sun shiga wuta to kam za su shige ta ne ɗan waɗansu adadin kwanaki ko watanni ko shekaru an gane bayan sun gama waɗannan adadin nasu sai su fito gwargwadon laifukan da mutum yake da gwargwadon yadda zai daɗe a wuta amma duk wanda ya mutu yana musulunci ƙarshen shi ita ce aljanna ba wani wanda za a mai mummunan zato a ce ɗan wuta ne har abada a'a zai shiga wuta gwargwadon laifin da ya aikata a nan duniya kuma ganin damar Allah ne Allah ce je ka duka mana gafarta maka to mutanen nan da ka ji zalunsu zan yardar da su da abin da yake wajena shikenan wannan ya zo shi ce Allah ne ma ya mare ni ce to je ka na baka aljanna kai ma shikenan ya ce eh an gari dama ai dama buƙatar miji haji sallah to dama so ne yake shiga aljanna to Allah wani bawan shi yayi laifi kuma Allah yayi nufin zai gafarta mai ba tare da an rage mai komai ba Allah ya ce to je ka kai ni zan tsaya a matsayin lauyanka don wanda ya zo Allah ni ma mun kaza to shikenan je ka aljanna kai ma shikenan Allah ni ma je ka aljanna shikenan shikenan a huce gurin an gane ko na haka duk wanda yake aikata babban laifi to bai zamantowa daga cikin yan wuta wanda za su dawwama a ciki kuma in ka tashi za ka yi magana a kan shi wato ba za ka zano ba in kana zanowa 'yan wuta ba za ka zano shi ba saboda bai mutu ba akan shirka matukar mutum bai mutu akan shirka ba duk laifin da yake aikatawa to girman laifin wannan bai gagar Allah ya gafarta mushi shi kai dai ka gyara tsakankaninka da Allah eh amma shi wannan wanda ya mutu ba shi tsakari na'am
Allah لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن عاقبه بناره أخ... نعم أخرجه منها بإيمانه فأدخله فأدخله به جنته إن الله لا يغفر أن يشرك به حقيقة الله تبارك وتعالى بايا غافر تاوى أحد شيء أنا هذا بوتر وني baya gafarta wa dukkan wanda ya haɗu da shi tare da cewa ya haɗa bautar wani da Allah a nan duniya har ya mutu yana wannan aikin Allah baya gafarta mishi duk wanda ya mutu yana haɗa bautar wani da Allah wannan ba shakka ɗan wuta ne kuma ba zai haɗu da gafarar Allah ba Allah ta'ala ya faɗa ba a guri ɗaya ba ba a guri biyu ba ba a guri uku ba a cikin alkur'ani wato ayoyin da suke magana akan allazi mata mushrikan la tanfa'uhu amalun salihun wato aiki nagari wanda ya aikata a nan duniya ba za su amfane shi ba kuma wala ya gafiruhu Allahu lahu Allah ba zai gafarta mushi ba an gane ko ma kana lin nabiyyi wallazina amanu an yastaghfiru lil mushrikina walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim wato bayyanar cewa wane dan wuta ne shine idan ka tabbata a shirka ya mutu duk wanda ya mutu akan shirka wannan ta bayyana da na annabi da ashabul jahim duk wanda ya mutu yana shirka tabbas wannan dan dan wuta ne ko shakka babu saboda Allah la yukhlifu Allahu al-mi'ad Allah ya ce baya gafartawa wanda ya haɗu da shi yana shirka innahu man yushriki billahi faqad harrama Allahu alaihi al-janna ma'awahu nar ba wata kuskurimar da zaka mata an gane ku don haka Allah subhanahu wata'ala baya gafarta wato hada botar wani da aka yi da shi har aka hadu da shi amma inda a ce mutum yana shirka shi da haka ko da mushriki a yanzu ba za ka ce mai dan wuta ba kai tsaye saboda zai iya yiwa shi wannan da kace mai dan wuta daga ƙarshe Allah ya nufe shi da rahama Allah ya nufe shi da alkhairi ya musulunta ya wuce sati ɗaya ba da musulunta ya rasu to kaga gawo kale juye da mujiya an gane to Allah baya gafurtawa wanda ya mutu yana hada botar wani da shi amma wa yaghfiru ma duna zalika liman yashau Allah ta'ala yana gafartawa wato wanda ya aikata laifin da bai kai shirka ba liman yashau ga wanda ya so dukkan laifin da matsayin shi ba za ka ba shi matsayin shirka ba to ba wanda za ka ce yana dawama a cikin wuta duk wani laifi da ka gani a cikin alkur'ani in dai girman shi bai kai girman shirka ba to ko da khalidi na fiha abada ta zo a ƙarshen to dama kafin ka samu khalidi na fiha kuma ka ga abada a cikin ayar da ya zama to laifin wannan bai kai shirka ba ɗaiɗai ana samu to amma idan ya zo shi khalidi na fiya dama a larabci ba wai tana nufin dawama ba duka ko da tsulul mukus wato ana ɗaukan shi a matsayin khalidan fiya an gane ko wato ka jima a guri za a ce hala da fulanun hunaka yawana ya dawama a can kenan ya jima a can shine ba wai ana nufin sai ka dawama baya gurin wannan dole sai ana wannan sosai Allah ta'ala ce wa man yaqtul mu'mina muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu alayhi khalidan fiha ba nan ba zaka ce yana da madawamin zama a cikin ta ba zaka kaddara yana madawamin zama a cikin ta in istahalla qatlal mu'min wato idan ya halitta kashe mu'mini amma dan mutumin da ya kashe mu'mini da gangan kuma ya san cewa hakan din laifi ne matukar mu'mini ne shi ba zai dawoma a cikin wuta ba an gane ko wannan shine abin da malamai suka tafi a kai. Na'am. Wa man aqabahu binarihi ko akhrajahu minha bi imanihi wa adkhalahu jannatahu. Dukkan wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya azabtar da shi, binarihi da wutarsa, Allah ya mai azaba da wuta, wa akhrajahu minha, Allah zai fitar da shi daga cikin wannan wutar bi imanihi saboda imanin da wannan bawa yake da kwai wa adkhalahu jannatahu Allah ya shigar da shi aljannarsa na'am wa man ya'mal mithqala dharratin khairan yarahu to shikenan wa yakhruju minha bi shafa'ati nabiyhi wato za mu tashi daga wa man ya'mal mithqala dharratin insha Allah ta'ala alhamdulillah al-ilmu indahu subhanahu wa ta'ala